والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقد, وقد استفادت النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني والثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وكذلك في الثالث مع الثاني وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين للفاضلين هذا فيه نزاع وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن من خالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقال في الذين يخبرون عن الملائكة عنهم أنهم أناث نعم أنهم إناث إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهم جعلوهم إناثا كما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي القراءة الأخرى عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن لأنه خبر مهض ليس فيه عمل وهناك وما تهوى الأنفس لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da kiran rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin yau muna 21 ga watan Rabi'u Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan goma biladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal mutlan wallafar al'imam shekul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 89 a cikin wannan littafi mai albarka inda malam yake cewa wa qad istafadat an-nusus as-sahihatu anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala khayrul quruni qarni alladhi bu'ithtu fihim ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mala yace istifadatun nusus wato nassuka maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa da yawa sun zo ba ɗaya ba ba bi ba wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khairul quruni mafificiyar al'umma qarnil ladhi alladhina bu'istu fihim su ne al'ummar da aka aiko da a cikinsu sun mallazi na ya lunahun sai waɗanda za su biyo su a baya sun mallazi na ya lunahun sai waɗanda za su biyo su a baya wadda kamar yadda kuka sani hadisi ne sahihi ya zo daga sahabbai daban-daban cikin sahihai ne wato sayul bukhari da muslim an ruwaito wannan hadisi sun ruwaito wannan hadisi daga imran ibn husayn da abdullahi dan mas'ud haka nan imam muslim da imam ahmad da tsayalisi da wasu su sun ruwaito shi daga hadisin abu huraira haka nan ya zo cikin hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya zo cikin musnad imam ahmad da sunan jami'u tirmidhi da kuma sahih ibn hibban haka nan ya zo a cikin hadisin nu'man النعمان بن بشير أتكين مسند إمام أحمد لمسند أناء البزار هكذا يازو تكين حديث بريدة الأسلمي كمين ديكي تكين مسند إمام أحمد للتافن للتافن السنة لابن أبي عاصم saboda haka waɗannan sahabbai duka sun ruwaci wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana fifikon al'ummar da ya rayu a cikin su sune sahabbai sannan waɗanda za su zo bayan sahabbai sune tabi'ai sannan waɗanda za su zo bayan tabi'ai sune atba'ut tabi'ina annabi ya nuna falalar waɗannan al'ummu guda uku ya nuna fifikon su da alherin su ya ɗara na kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni annabi sai ya ambaci zamani ya ambaci zamani bai ambaci gari ba bai ce khairul biladi almadina ba ko makka ko wani abu sai ya ambaci zamani saboda ya kunshi duka wanda ya rayu tare da shi a wannan zamanin saboda haka ya shiga ciki sawa'un mutanen makka ne da mutanen madina da mutanen ta'if da mutanen yaman daga ko'ina waɗanda suka zo suka tattaru a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka rungumi addininsa suka bauta wa Allah tare da shi suka taimaka masa don haka duk sun shiga cikin wannan wato fifikon da darajar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su yana yiwa ma ka shigar da wasu waɗanda ba su samu haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ido da ido ba ba su samu zuwa inda yake ba ba su zauna da shi ba kila ba su gan shi ba ma amma kuma daga inda suke sun taimaka masa kamar najashi najashi bai taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya hadu a wajen su ya ji musulunci kuma ya karbi musulunci a boye kuma ya taimaka wa musulmi kaga ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya taimaka wa sahabbansa ya ba su mafaka saboda bai ga annabi ba amma ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗanda za su fara shiga ciki su ne waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa sai kuma waɗanda suka taimaka masa amma ba su gan shi ba sai kuma waɗanda sun gan shi amma ba su yi wani abu da za a iya cewa gashi sun taimaka ba amma sun samu ganinsa da waɗanda za su haɗu da shi misali a wajen aikin hajji lokacin da ya je musulmi sun zo hajji daga ko'ina wasu sun hango shi yana tsaye a kan taguwarsa sun gan shi yana dawafi wasu sun gan shi yana huduba amma ba su iya matsawa kusa da shi ba ba su iya magana da shi ba wannan ganin da suka yi masa kawai ya ba su wannan darajar amma darajar tasu ba za ta kai darajar wanda ya gan shi kuma ya taimake shi ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya fifita waɗanda suka fara shiga musulunci suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun shiga musulunci suka sha wahala tare da shi har suka yi wo hijira suka bar garuruwan suka dawo madina tare da shi suka yi yaƙe-yaƙe tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba da dukiyoyinsu da rayukansu waɗannan su ne a gaba sai waɗanda daga baya bayan musulunci ya yi ƙarfi ya kafu sannan suka shiga musuluncin kuma su ma suka ciyar da abin da suke da shi na dukiya wajen taimakon musulunci to su waɗannan suna bin waɗancan a daraja waɗancan suna gaba da su shine fadar Allah subhanahu wataala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ce ba za su yi daidai ba wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin fathu makka wa qatala kuma ya yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama daga waɗanda su kuma suka ciyar daga baya bayan fathu makka suka shiga musulunci musulunci lokacin ya riga ya yi ƙarfi amma kuma duk da haka suka ciyar da abin da suke da shi suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yi daidai da waɗancan na farko ba amma dukkaninsu in ji Allah ya musu alkawarin aljanna saboda haka waɗannan suna da darajarsu ta zanin ta ganin annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa alherinsu cewa waɗannan su ne fiyayyun al'umma su ne fiyayyun al'umma cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa su ne zaɓaɓɓu su ne a ƙololuwa sannan kowa zai biyo su a baya a daraja to shi ne ibnu taymiya yake cewa fa jumlatul qarni al-awwali afdalu min al-qarni sani al-qarni na farko su ne sahabbai a dunkule sun fi ƙarni na biyu su ne tabi'ai a dunkule wasani ƙarni na biyu su ne tabi'ai afdalu su ma sun fi minas salisi sun fi ƙarni na uku su ma a dunkule wasalisu afdalu minar rabi'i sannan ƙarni na uku su ne atba'u tabi'ina su ma a dunkule sun fi ƙarni na hudu su ne taba'ul atba wanda suka zo bayan atba'u tabi'ina لكن قد يكون في بعض الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وما لا يسام وني ليزو أقرني نهدو وتشكين تبع الأتباع يا في في تواني لك تشكين قرني نا أكو وتشكين أتباع التابعين وكذلك في الثالث مع الثاني هكذا ذا يسام وني أتشكين قرني نا أكو wanda zai zo ya ɗara wani wanda yake a ƙarni na biyu wato wani a cikin asba'u tabi'ina ya dara wani daga cikin tabi'ai amma in ana maganar jumilla a dunkule to zaka ce a dunkule karni na farko yafi karni na biyu a dunkule karni na uku yafi na na biyu yafi na uku haka nan a dunkule na uku yafi na hudu sai yace wa hal yakunu fi man ba'da as-sahabati man huwa afdalu min ba'da as-sahabati al-mafdulina lal-fadilina to shin za a iya samun wani wanda zai zo bayan sahabbai wato a cikin tabi'ai misali wanda zai zo ya fi wani daga cikin sahabbai amma ba waɗanda suke manyan ba waɗanda suke ƙasa-ƙasa ɗan ƙanana-ƙanana a iya samun wani cikin tabi'ai ya fi wani ƙaramin sahabi haka mai ƙaramar martaba a cikin sahabbai kamar mu ce a al'arabi da ya zo ya yi fitsari a cikin masallaci ko wani al'arabi da ya zo ya yi kwala ihu annabi ya fito ya bashi ansa irin waɗannan dai da ba su samu karatu ba kamar yadda sahabban da suka rizumci annabi suka samu to shin za a iya samun wani cikin tabi'ai wato wanda bai yi zamani da manzo Allah ba amma ya zamani da sahabbai a samu wani saboda tsoron Allahnsa da iliminsa da ibadarsa ya zo ya fi wani daga cikin ƙananan sahabbai wanda bai samu martaba babba ba ba wai cikin al-sabiqun al-awwaluna ba ba cikin ashabu badar ba ba cikin ashabul hudaybiyya ba ba cikin wanda suka je yakin uhud ba a'a cikin waɗanda suke wani kawai gittawa ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai tafiyarsa bai ma zauna ba kawai ru'ya ce da shi a cikin sahabbai akwai waɗanda zaka ji an ce kawai ya ga annabi amma ba a ce ya zauna da shi ba ko ya yi magana da shi ko ya ruwaci wani hadisi da shi wanda ita ce ibnu az-zahabi yake kira as-suhba al-muqayyada ay muqayyadatun bi ru'ya ya dai ga annabi kawai amma bai bai samu wata halartar wani majalisin sa ba ko ya salla a bayan sa ko wani abu irin wannan to wai za a iya samu wani tabi'i wanda ya tumbatsa ilimi ya tumbatsa a wajen tsoron Allah da gudun duniya da tsantseni ya zo ya fu irin irin waɗancan sahabban da ba su samu irin waccan martaba babba ba shi ya samu wannan to shi ne ya ce haza fihi niza wani akwai tattaunawa ta malamai akwai jayayya da malamai suke akan wannan gabar wa fihi qaulani akwai magana biyu hakahu al qadi iyad al qadi iyad ibn musa ibn iyad al yahsubi bai littafin ashafa ba maliki malami ne babba daga cikin malamai yana da littafai da dama irin su ashifa bi tarifi huquqil mustafa wanda shi aka fi sani cikin littafansa akwai littafin sa ikmalul mu'lim bi fawaidi sharh sahih muslim sharhin sahih muslim ne da mujalladi tara akwai littafin sa tartibul madarik wanda ya tattara malaman mazhabar malikiya da dai littafai da yawa wanda ibn masharikul anwar da sauransu ya rasu malami ne da ya rayu a karni na shida ya rasu shekara ta 544 to ya kawo maganganu biyu na malamai dangane da wannan matsala shin za a iya samun wani cikin tabi'ai ko atba'ut tabi'ina wanda ba sahabi ba amma saboda yawan ibadarsa da iliminsa da tsoron Allahnsa da hidimarsa da yawan musulunci yazo ya fi wani sahabi ɗan ƙaranƙanin sahabi wanda shi ba a faɗi wata falala babba a kansa ba amma kuma yana da falalar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ibnu taymiya yace cewa wa minan nasi man yafriduha fi misli muawiyata wa umar ibn abdul aziz daga cikin malamai akwai wanda suke ba da misalin wannan mas'ala da kamar muawiyata ibn abi sufyan da umar dan abdul aziz Umar ɗan Abdulaziz jikan Sayyidina Umar ɗan Khattab wanda ya yi halifanci daga shekara ta 99 bayan hijirar annabi zuwa shekara ta 101 shekara biyu yana shugabanci amma aka ga adalcin da tun bayan rasuwar Sayyidina Umar ba a taɓa ga irinsa ba mutane suka samu walwala arziki ya mame ko ina aka ce a lokacinsa ne ma za a fito da kuɗi ana neman mai karɓa kowa ya ce shi ba bukata ana ta yawo da jakar kuɗi a fidda zakka ana neman mai karba kowa ya wadatu shi umar dan abdulaziz bai daɗe yana shugabanci ba shekara biyu rak ya yi amma ya kwatanta irin shugabancin kakansa irin shugabancin kakansa lokacin da ya haushi khalifa ya rubuta wa salim dan abdullah dan umar ya ce ya rubuto masa nasiha wasiya da irin yadda sayidina umar ya yi shugabancinsa da ya rubuta masa ya ce in kai irin yadda sayidina umar ya yi sai ka fi sayidina umar ɗin ba haka shi jikan sayidina umar ɗin ya gaya masa ya ce saboda zamanin sayidina umar ba irin zamaninka ba ne mutanensa ba irin mutanenka ba ne zamaninsa al'amura duka a cikin nutsa ake yin su da ilimi da tsoron Allah kai kuma abubuwan sun fara canzawa mutanen da suka kewaye sai da Umar waɗanda su taimake shi ne amma kai waɗanda suka zagaye da kai wasu kawai kwaɗayin mulki ya kawo su su ba tsoron Allah ba za ka samu wannan taimakon da ya samu ba to haka ya gaya masa to kuma sai ya sake rubutawa fuqaha daban-daban na Madina kowa yana gaya masa irin abin da Salim ibn Abdullahi ibn Umar ya gaya masa wasu sai suke kawo misali da shi cewa to shin shi yadda ya yi a shekara biyu kuma ga shi daman an yabi an an an wato yaba masa wajen ibada da gudun duniya an yaba masa wajen ilimi yana ɗaya daga cikin manyan malamai to wai shin zai ɗara mu'awiya ibn abi sufyan wanda sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ya musulunta daga baya baya a musulunta shekara takwas bayan hijira sannan kuma yana ɗaya daga cikin marubuta كتاب الوحي وأن سكا ربوتا وأن صلى الله عليه وسلم وحي إن يسوكا فما بكي درجر أبو بكر دا عمر دا عثمان دا سوران العشرة البشرين بالجنة با. to wai shin in aka ɗauko sayyidina umar ɗan abdulaziz wanda shi ba sahabi ba ne amma shi mu'awiyar sahabi ne to wai shin za a iya fifita umar a kansa to wasu suna kawo wannan matsala a irin wannan gugiran a matsayin misali to shi ne a nan ibn taimiyya sai ce fa inna mu'awiyar lahu maziyatu suhbati mu'awiyar fa ya yi fintinkau ta fuskar zamansa sahabi yana da wannan maziyar yana da wannan abin da ya sha bamban da shi ya yi fice da shi shi sahabi ne ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama aiki ya masa hidima annabi ya sa shi aiki ya yi wal jihadi sannan yana da maziya ta jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yakin tabuka da shi aka je waɗanda Allah ya ce di ya fi musu تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوك في ساعة العسرة lokacin da ake tsananin wahala Allah ce to duk ya yafe ma waɗanda da suka bi ka yakin mu'awiya yana ciki saboda ka ya fita jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba manta ba maganar Sa'id ibn Zaid da muka ambace ta da Imam Abu Dawud ya fitar da ita a wancan karatun mun ambace ta ce la mashhadu ahadihim مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح سيد بن زيد صحابي ne cikin al'asharatul bashirin bil janna yake cewa halartar ɗayan su tare da annabi yaki fita ɗayan su da zai yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaki yayi kura fuskar sa ta yi kura a cikin wannan yakin ce ya fi aikin da ɗayanku zai yi rayuwarsa gaba ɗaya yana yi na ibada ko da zai tsawon rai kamar na annabi nuhu wannan fita ɗayan da zai yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙura a cikin tafarkin jihadi ya ce ya fi ɗayanku ya yi aiki ta ibada tun daga lokacin da ya fahimci ibada har ya mutu ko da zai yi shekaru irin na annabi nuhu ba zai kama ba zai kama ɗaya daga cikin daga cikin wanda yayi wannan to sai da Muawiya yayi wannan saboda kaga yana da wata maziya shi kuma Umar dan Abdul Aziz lahu maziyatu fadilatihi min al-adl irin adalcin da ya shimfida a zamanin sa zuhdi da gudun duniyar da ya nuna wal khawf min Allah da tsoron Allah da yake da shi duk waɗannan ibadu ne wanda za a iya tarayya da shi a cikin su amma ibadar da mu'awiya ya samu in ba waɗanda suka samu halartar lokacinsa ba ba wanda zai iya tarayyar shi a cikinsu in ba wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam mai imani da shi ba ba wanda zai yi tarayya da mu'awiya wajen samun suhba to zai zama sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya rayu tare da annabi ya musulunta ya bi shi kaga sayyidina Umar Umar dan Abdul Aziz duk da falalar da yake da ita ba zai iya samun waccan darajar da da Muawiya samu ba sannan wannan fita yakin da ya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da zaman sa gaban Annabi ya masa hidima a saukar da wahayi ya sa shi rubuta wannan aikin da Annabi ya sa shi yayi wancan karatun mun ya ambaci ayyuka iri biyu ne akwai aikin da sahabbai suke da shi in ba su ba ba wanda yake da irinsa shi ne duk wani aikin da za su yi ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko kai tsaye ko ba kai tsaye ba su yi aikin da zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama su ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallama kwarijini a idan makiyansa sai da za su kewaye shi sai da za su yi sahu a bayansa sai da za su fita filin daga tare da shi yadda Allah ya karfafe shi da su kamar yadda Allah ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah ya karfafe annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sahabban zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sa su aiki to wani aiki ne da su kadai da suka tayu tare da shi za su iya samun sa wanda duk zai zo bayan sa duk kokarin sa ba zai samu wannan darajar da ya samu ba to kaga anan sun yi fintinkau babu wanda zai iya tarayya da su anan muka ce hatta sahabin da zai fitar da abincinsa ya kai kasuwa don sahabai zo su saya shi ma anan akwai wata nusra akwai taimako da ya bayar da ya ba wa madina daular annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin taimako wanda zai kawo abinci kasuwa a zo a saya a samu abin da za a ci babu shakka ya taimaka wa ƙasa ya taimaka wa ƙasa da zuwa ya ɓoye ko ya tafi je wani guri can ya sayar kaga za a shiga matsala to amma ya tsaya ya sayar sahaba annabi suka samu abin da za su ci su sha su yi ƙarfi su fita yaƙi su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan duk da kasuwa je sai da kansa amma taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko ba ko da ba taimako bane mubashir kai tsaye to amma ta wata fuskar taimako ne to kaga wannan aiki ne da in ba wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan martaban ba sabanin ayyukan da kuma za su yi na karan kansu kamar mutum ya tashi tsakar dare kiyamul layli ko ranar litinin da alhamis ya yi azumi kaga wannan abin da ya shafe shi shi ba wai annabi yake taimaka da azumin sa ba ko kiyamul laylin sa in yayi bai yi ba ma ba ba lalle annabi ya san yayi ba ko bai yi ba in ba ya ga masa ba saboda haka kaga wannan aiki ne da yake tsayawa a kankin kansa to wannan wasu za su iya tarayya da su a nan wani zai iya tarayya da wani sahabi ma har ya fi shi watakila kiyamun lailin ya fi shi azumin zukaman mu'awiya yana yin wutiri da raka a ɗaya ne saboda yana da jiki yana da ƙiba to kaga wani kuma sai ya yi raka a sha uku kullum ko sha ɗaya kaga anan shi yana yin wani abu fiye da shi amma kuma waccan darajar da ya samu ta suhuba ya riga ya sha gaban duk wani wanda ba sahabi ba to anan malamai suka ce sahabbai suna da wannan fifikon saboda haka zai wahala a ce ga wani ba sahabi ba a ce an fifita shi akan wani sahabi saboda darajar da yake da ita ta wannan suhuba din ba kankanuwar daraja ba ce dan ya fi shi a wani bangare to ba lalle ne kuma a nan aka zo aka yi reban ƙwarya ta aka auna nauyin wannan darajar da ya samu ta zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka auna nauyinta da ayyukansa a ce ayyukansa su ne jaye wannan darajar da ya samu ba lalle ba ne saboda kaga fifita wani wanda ba sahabi ba akan sahabi abu ne mai wahalar gaske duk da cewa kauli ne na ibnu abdul bar ibnu abdul bar a cikin at-tamhid a cikin at-tamhid taba'ar sabuwar taba'a ta Bashar Awad abin nan a mujalladi na 13 shafi na 90 yayi magana akan wannan inda ya kawo hadisai wanda suke kamar hadisin da muka karanta a wancan satin lil amili fi lil amili fikum ajra ajr 50 قالوا من منكم او منهم يا رسول قال بل منكم cewa wanda zai yi aiki daga cikin waɗanda zai zo cikin ayyamus sabr ranaku lokuta na haƙuri lokutan da addini yake shan wahala masu addini suke shan wahala amma ya kankama addinin ya kisaki sha wahala nabi ya ce to wanda zai aiki a cikin waɗannan kwanakin a cikin waɗannan zamunan to yana da ladan mutum hamsin daga cikinku sami suka ce daga cikinmu ko daga cikinsu ce daga cikinku to ya rike wannan hadisin da hadisin da Tirmidhi ya rawaito hadisin Anas dan Malik ummati kal matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruh al umma ta kamar ruwan sama ne ba za ba za iya ganewa farkon sa ne fa alheri ko karshen sa yayi hujja da wannan an rawaito shi hadisin Anas yana na cikin Jami'u Tirmidhi yayi warwaito da yayi hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar sahabbansa wuce ta wajen kaburbura suka ce ga kaburburan ƴan uwanmu nabi ya ce a wanda ba ƴan uwanku bane sahabbai ne sahabbanmu ne ba ƴan uwa ashabuna walaysa ikhwanana aka sake wucewa ta shuhada uhud suka ce ya rasulullahi wannan kaburburan ƴan uwanmu ne ce a wannan kaburburan sahabbanku ne wato abokanku sai ce ‘yan uwanku su ne waɗanda za su zo nan gaba su yi imani da ni ba su gani ba ɗayansu zai yi gurin da a ce zai ba da duk abin da ya mallaka na dukiyarsa ya sadaukar da duk iyalansa da komai nashi a kai ya gani da zai yi cita waɗanda su ne ‘yan uwana to dai ka ga irin waɗannan hadisan eh hujja da su ci cewa to kaga za a iya samun wani da zai zo daga baya cikin wani al'umma wanda zai iya yin tarayya da sahabbai a cikin ayyukan da suka yi suka samu ɗaukaka shi ma ya yi tarayya da su kuma ya ɗara wasu daga cikinsu a cikin wannan sai ya zama ya samu fifiko ko ya samu kwatankwacin irin abin da suka samu ya yi hujja da maganar sayyidina umar aka ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas yake cewa su ne waɗanda suka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi aiki irin nasu saboda haka sayyidina Umar bai takaita abin akan sahabbai kadai bai ce da waɗanda suka yi aiki irin nasu to duk da ya kawo waɗannan da wasu daga daga cikin asar ce saboda haka za a iya samun wani ɗaiɗaiku waɗanda za su fi wasu ɗaiɗaiku ba duka ba sai ya yi togaciyar mutanen badar da da hudaybiya ya ce amma ban da mutanen badar su wannan duk yadda ka kai ganaci na sai ka kamo ɗaya daga cikinsu ba za ka iya ba su waɗannan su ne aka dube su aka ce ɗaya maluma shi itin kan zafar tulun ku yi duk abin da kuka ga dama Allah ce na gafarta muku to ba abin da za ka yi kai ma a ce da kai ɗaya maluma shi ita ƙarfi wanda aka gaya masa wannan ai zai zama ɗan ta'adda ne kuma duk da ce je abin da yake so sai ta cutar mutane to yace banda banda su banda kuma sabu shajara sabu hudaybiya waɗanda suka yi mubaya'a tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama qad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba to waɗannan su Allah ya ce ya yarda da su kat jabir dan abdullahi ya ce mu dubu ne da ɗari hudu Allah ce duk ya yarda da su lokacin da suke yin baya da annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya Allah ce ya san abin da yake zuce su don haka ya saukar musu da nutsuwa saboda cikin su ba munafiki ba wanda yake ba dan Allah ba fa alima ma fi qulubihim Allah ya san meye a zuciyarsu Allah ne a zuciyarsu fa anzala sakinata alaihi haka ya saukar musu da nutsuwa sannan kuma ya takanka musu da wani fatahi na kurkusa shi ne fatahu khaibar to shi kansa ibnu abdulbar ya sara ma waɗannan ya ce a nan dai ba kakka sare koma mai za ka yi sauran dai kaɗan gwada amma a ban da waɗannan to amma na jumhur abinda yawancin malamai suka tafi ya saba wa abinda ibnu abdulbar ya tafi a kansa sauran malamai sun ce wannan falalar fifiko ne lil afradi wa laysa lil majmu lil afrad daidaikun su sun yi fintinkau a daidaikun su ba wai a dunkulan su ba a daidaikun su sun yi sun yi gaba saboda haka abubuwan abinda ya fifita sahabbai akan wanda ba sahabi ba na farko kamar yadda muka ce maziyatu suhba zama da annabi da suka samu zama da shi suna masu imani suka ganshi ko suka yi lokaci guda da shi suka saurare shi karantar da su ya ja su sallah ya jagorance suka fita yaƙi da sauransu falalar da wasu daga cikinsu suka samu na asabko ilal islam suka riga kowa shiga musulunci lokacin da yake ake cikin wahala sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sannan khususiyar da suka samu na tsayawa su ba wa annabi kariya daga magabta suka sadaukar da dukiyarsu suka sadaukar da rayukansu wajen ba manzo Allah kariya sannan hijira da suka yi hijira da suka yi zuwa ga zuwa zuwa ga zuwa Madina tare da shi da kuma Nusra waɗanda su kuma suka karbi muhajirina suka taimaka musu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam walladina awaw wa nasaru walladina hajaru walladina awaw wa nasaru waɗannan sun yi hijira waɗannan kuma sun taryi masu hijira sun kuma taimaka musu sannan kuma da yadda suka tsaya suka karanci shari'a daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiyaye ta suka kiyaye ta kamar yadda suka ji ta sannan suka isar da ita ga 'yan baya duk wannan abin da muke mora na sha'anin addinin musulunci da sanin Allah da sanin yadda zamu bauta wa Allah duk a sanadiyar su ne a sababin su su suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauki wannan ilimin kuma suka kutsa suka shiga ko ina duniya suka ta yada wannan ilimin haka da dama daga cikinsu suka mutu a wasu garuruwa can masu nisa don yada addinin musulunci haka sun yi wa musulunci wannan saboda duk wani falala da duk wani abu da za a zo a yi daga baya bayan sahabbai sawa'un aikin alheri ne jihadi ne ko ma menene to abinda suka yi yana kasansu ya fi na kowa sannan duk wani abin da za ka yi suna da wani kaso na lada a cikin aikinka saboda su suka ɗauki ragamar isar da wannan saƙon zuwa gare ka su suka karantar da alkur'ani ga 'yan baya duk wani wani makaranci alkur'ani wurin sahabbai ya karance shi suka karantar da tabi'ai su kuma suka karantar da na bayan su har ya zo gare mu haka haka nan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da rayuwarsa da ɗabi'unsa masu kyau duk su suka ɗauko suka isar da shi ga wa'in baya haka duk wani wanda zai zo ya wani aiki na alkhairi to suna da kamasho a ciki domin sun shiga ƙarƙashin man sanna fil islam sunnatan hasana da duk ya kawo wani abin alheri a musulunci to yana da ladan abin da ya zo da shi kuma yana da ladan waɗanda suka yi aiki da abin da ya zo da shi saboda ka sahabbai suna da wannan to kaga ta anan ta yaya ne wani zai zai zo daga baya yayi abin da ya fi nasu har ya fi su sauraka ba a ƙiba watakila a ce ga wani kafi shi kiyamun laini ko kafi shi tilawa alkur'ani ko wani abu amma a dunkule in aka tara abubuwan da ya yi ba za ka iya cin masa ba ya yi nisa sauraka a waliyan allah sahabbai su ne na farko su ne na farko wani waliyi ƙasa da su yake wani ita ce aƙidanmu ba wani waliyi da zai ce ya take wuyan waliyai wai kowa sai dubi waliyin sai ce wai waliyinsa ya ce ya take wuyan duka wani waliyai tun daga kafuwar duniya har tashi alkiyama to wuyan wa ya taka to saboda haka shine anan malam ya ishara zai ce wa bastu hadha lahu mawdu'un akhar shimfiɗa zance akan wannan matsala yana da wani mahallinsa daban sai yana so ya duba tabhid na ibn abdulbar ko ya duba fathul bari jalladi na bakwai shafi na shida wani farko inda ya magana fada'ilus sahaba ko ya duba kitabul mufhim na ibn al-abin nan abu abul abbas al-qurtubi mujalladi na ɗaya shafi 502 zai ga bayanan malamai akan wannan to malam yace wal maqsud huna maqsudi dai anan shine anna man khalafa ar-rasula duk wanda zai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato duk wanda zai yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama fala budda an yattabi'a adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus to dole ka same shi yana bin shaci fadi zace zace da abin da san zuciyarsa kawai take so wannan haka yake duk wanda zai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama to baya da wata hanya kuma ta biyu ba ya bi san zuciyarsa ba ya kama shaci faɗi ya kama tatsuniyoyi illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum babu babu babu hayya ta uku ko dai a ansa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi da arike sunnarsa ita ce wannan hanya wacce take zaka samu rayuwa a cikin ta mai kyau za ka yi hankali za ka samu wayewa in ka bi wannan hanyar ƙazan mai hankali wayaye ce ya yi wallazi na amonu su ta jibo lillahi walin rasuli idan da aku lima yi fi wadda shi ne kaɗai abin da zai sa ka zama wayayye rayayye amma ba ka mutum sai zama dubgagge matacce amma ga sha so saboda haka ibnu taymiya yace anna man khalafa ar-rasul duk wanda zai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala budda to babu makawa an yattabi adh-dhanna ya rika bin shaci fadi zace zace tatsuniyoyi ta cika masa kokarwa da tatsuniya iri iri ta yau daban ta gobe daban kaga yadda aka mai da mutanen mu dabbobi ko wasu daga cikin mutane dabbobi wai mutum zo yana gaya muku cewa ƙarya yake gaya muku amma kuma kuna jin daɗi shi da bakinsa zai ce ai ƙaryar ma muke gaya muku amma kuma wai duk da haka kun ci gaba da bin sa fa'ida ta zahabu wa ma tahwa al-anfus da abinda zuciya kawai take so san zuciya kawai san zuciya kawai dan san zuciya shine ka bi abinda ka san ƙarya ne kai da kanka san ƙarya ne amma ka ci gaba da bin sa shine san zuciya kama qala ta'ala fil mushrikin alladhina ya'buduna allata wal uzza kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da mushrikai masu bautar gunkin lata da gunkin uzza ce in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ba komai suke bi ba sai zace-zace da abinda zukatansu suke so wala qad ja'ahum min rabbihimul huda alhalin shiriya ta zo musu daga ubangijinsu wato in suka saki shiriyar da ta zo musu daga ubangijinsu to shikenan za su je su bi san zuciyarsu ne kawai abinda ya faru ga mushrikai kenan da suka rungumi lata da uzza suka ki saki suka ci gaba da bautarsu duk da cewa gashi suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shiriya ya zo musu da alkur'ani ya zo musu da kyawawan ayyuka duk sun yaba masa a ɗabi'unsa da maganganunsa da gaskiyarsa amma kuma da ya zo gaya musu abin da Allah ya ce su bi su bar abin da suka gada iyaye da kakanni to nan ne suka ce ba su ba su bari ba to haka annabi ya zo da shirya shiryar nan shine kamar yadda Allah subhanahu wataala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون shine wanda ya aiko da manzansa da shari'a shine shari'a shine al-ilmun nafi ilimi mai amfani wadin al-haq da addini na gaskiya shine al-amal salih ya aiko shi da ilimi mai amfani da aiki na kwarai dan ya dora shi akan dukkan wani addini koda mushrikai ba sa su koda kafirai ba sa su وقال في الذين يخبرون عن الملائكة أنهم إناث hakanan Allah ya faɗa dangane da masu cewa mala'iku mata ne san yana daga cikin aqidan wani bangare na larabawa ba duka ba wani bangare na larabawa suna cewa wato mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne saboda haka gumakan da suke bautawa suna wakiltar waɗannan ‘ya'yan na Allah ne gumakansu da suke bauta sun yadda cewa waɗannan duwatsu ne su suka amma wannan dutsen wakilin wata mala'ikiya ce shi yasa suke ba su sunayen mata lata wal uzza wal manat a duk sunayen mata ne to shine Allah yake cewa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wadannan lalle wadannan da ba sa yin imanin ranar lahira suna sanyawa mala'iku sunayen mata sune kamar da kuji allat al uzza manat da sauransu wama lahum bihi min ilmi ba su da wani ilimi dangane da wannan abu da suke yi saboda haka kawai molan kani ba wani wanda zai iya ɗauko abin da yake faɗa ya karanta shi a cikin wani littafi saukakke babu sai dai kawai tatsuniya da ka ba su da wani ilimi Allah ya ce inda ilimin a fito da shi mana hal inda kun min ilimin fa tukhrijuhu lana tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun ce kuna da wani ilimi da za ku fito mana da shi in akwai shi ku fito mana da shi ku fito mana da shi ce ba komai kuke biyo in ji Allah sai zato da shaci faɗi ce wa malahun bihi ilmin ba min ilmin ba su da wani ilimi dangane da abin da suke faɗa in yattabi'una illa dhanna zace zace ne kawai suke faɗa wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma zato baya amfanar da komai dangane da gaskiya indai ana neman gaskiya to ba za a kawo wani shaci faɗi ba wani ya faɗa abin da yake gaskiyar ne ko kuma a faɗi abinda ba gaskiya ba kuma abinda ba gaskiya ba wani shaci faɗi wani wani ɗorin ɗosuna to wanda ba zai amfana da komai ba sai Allah ce fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa alhayata ad-dunya ka bijire ma wanda ya wato ka kauce ma ka bijire ma wanda tawalla an zikrina ya juya baya game da ambatan mu wato ya juya baya game da alqur'ani ya juya baya ya bar abin da kake karantar da shi na wa'azi kai ma kai watsi da shi walam yurid illa alhayatad dunya ba abin da yasa gaba sai rayuwar duniya ita ce a gaban sa ذلك مبلغهم من العلم wannan shine matukar su a ilimi shine kurewar kurewar adakar su abinda ya shafi duniya ce kawai a gaban su saboda haka harkar lahira ba ta gaban su Allah ce to irin waɗannan ɗan duniya waɗanda babu lahira a tare da lamarin su to kai ma ka fita sha'anin su kada ka tsaya bata lokaci tare da su inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada ubangijinka shi ya fi sanin wanda ya ɓace daga tafarkinsa shi ne kuma ya san wanda yake ya shiryu wahum ja'aluhum inathan su waɗannan sun sanya mala'iku sun mai da mala'iku matsayin mata kama ƙala ta'ala wa ja'alul mala'ikatan lazina hum ibadun rahmani inata sun sanya mala'iku waɗanda bayan Allah ne mai rahama a matsayin mata to mala'ikun nan bayi ne na Allah ba alloli ba ne ba ‘ya'yan Allah ba ne sannan sun mai da su mata a wata ƙira'ar waje alul mala'ikatun lazina hum inda rahmani inata wanda suke nan wajen Allah mai rahama sun mai da su mata Allah ce a shahidu halkahun sun halarci lokacin da ake halittar su suka ga mata ne lokacin da ake halittar mala'ikun suna nan ai shi dan adam ma sai bayan halittar mala'ika aka yi shi ai wallahi ce shi yana da aka halittu Allah ce wa izqala lil mala'ikati wa izqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ai kaga Allah ya mala'iku yace zai halicci annabi adam shi na farko ni khaliqun basharan zan halicci mutum saboda ka su sun riga sun riga dan adam an riga halittar da mala'ika to kaga babu wani dan adam ma babu wani dan adam ma a tarihin kafuwar duniya da ya riga aka riga halittarsa kafin mala'ika saboda haka Allah ya ce a shahidu khalqahum sun halarci sanda ake halittar su suka ga mala'ikun nan mata ne zaka suke fadar wani abu da hujja ita gani da ido satuktabu shahadatu wa yus'aluna to duk abin da suke bada shaida akan san sai da zur zana nan za a rubuta shi kuma sai an tambaye su akai haka duk abinda mutum yake zirarawa na ƙarya yana nan mala'ika na rubuta kai ta cewa shi kenan ya faɗa an ji an yi dariya ta wuce kenan a'a satuk ta bushadatu wanda za ka faɗa ka dangana wa Allah ka dangana wa manzan Allah ka dangana wa musulunci cewa mutane su yi za su samu lada ko kaza kaza ne kana ta kamar wasa ne Allah ce za a rubuta kuma za a tambaye ka a kansa wa ha'ula'i qala anhum waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da su su waɗannan masu ɗaukan mala'iku su ba su ga mala'ikan nan ba ba cikin su ba wanda ya taɓa ganin mala'ika waye cikin su ya taɓa ganin mala'ika har ya ga ƙirar halittarsa ta mace ne haka kawai wani ya zo musu tatsuniya sai su ɗauka to Allah ce in yattabi'una illa dhanna li'annahu khabarun mahdhun domin labari ne kawai tsantsa ake ba su laisa fihi amalun babu wani aiki tattare da shi wa ma tahwa al-anfusu da abinda zukatan su ke so li'annahum kanu ya'budunaha wa yad'unaha suna bauta ma waɗannan gumaka suna roƙon su fa hunaka ibadatun wa amalun bi hawa anfusihim don haka anan ga bauta amma bauta da san zuciya ba bauta bisa dalili ba ba bauta bisa hujja ba saboda haka duk wani wanda zai bauta wa Allah da san zuciyarsa ko da abinda kawai zuciyarsa ta gaya masa to yana da kamaicece ne da irin waɗannan mutane da Allah yake suka anan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wallazi jaa bihi ar-rasulu kama qala wan najmi idha hawa abinda ko annabi yazo da shi shine kamar abinda Allah ya ce wan najmi idha hawa Allah ya rantsuwa da tauraro lokacin da ya tafi faduwa ma dalla sahibukum Allah ya ce sahibinku mutumanku shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai bace ba wa ma gawa ko bai halaka ba wato ma dalla bai bace ba bai zanto yana ibada ko yana gaya muku magana wato bisa jahilci ba ad-dalal shine mutum ya rika bautawa Allah bisa jahilci ba tare da ilimi ba ko kawai ya ga ana abu kawai yake bi bi ta zaizai bai san menene yasa ake kaza ba bai taba tambaya ba bai taba zuwa da mai ilimi akan abun ba kawai dai ya ga ana yi shi kenan ya raka masu yi saboda haka duk inda aka kutsa da shi na zai shiga in halaka ce haka zai shige ta ba ta ido rufe bai sani ba to da shine dalal to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba abinda duk yake yi da ilimi yake in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka yi min wahayi haka Allah subhanahu wataala shi yake masa wahayi kaza bar kaza ba shi yake yin gaban kansa ba sannan wa ma gawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba take ilimin da aka sanar da shi ba kuma alghayyu shine Allah ya sanar da kai abu ka samu wani abu na ilimi ba ka sa kafa ka taki saboda wata bukatar ka ta duniya ko saboda ka dadada ma wasu saboda wasu ka birge su ko saboda kawai ka tara jama'a ko a ce kai na kowa ne ko a ce a'a kowa kai kowa yana son ka wani sai ka ji saboda hauka ma sai ce ai shi kowa ma yana son shi ana ba hukaci annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda yake dabi'a mai kyau yana da waɗanda suke gaba da shi eh kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin duk annabin Allah ya ce Allah ya ce ya sa masa makiya amma kai ka ce kowa ni kowa yana yi na ni ko ni ai ba ni da matsala ba ni da matsala kowa kai kike da matsala kuwa in ba ka da matsala da kuwa kana da ita da Allah ai duk wanda zai ce shi Allah ya bashi ilimi amma shi kowa yana yin shi to wannan yana da matsala yana da matsala ya danne kuma magana da yake kowa yana nisa masu gaskiya ba sa yi tare da shi duk waɗanda suke son gaskiya ba sa yi shi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa boye gaskiyar da Allah ya sanar da shi ba wa ma huwa anil ghaibi bidanin annabi ba mai rowar abinda Allah ya sanar da shi na wahayi ba babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabo ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ce ya kai wannan manzo isar ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka idan ka iya bato baka isar da sakonsa ba saboda ka je ka isar kakka ji tsoron kowa Allah ne zai kare ka daga mutane Allah ne zai baka kariya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka aka umar aka aka aka bashi sako aka ce isar zuwa ga ga mutanansa na kusa wa anzira ashiratakal aqrabin ya zanto iya na kusa da shi kawai aka ce ya isar daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya ce fasda bi ma ta umar ka fasa kwai ka faɗi duk abin da aka umarce ka faɗa to anan aka samu kuma waɗanda suka fito suna gaba da shi wasu suna masa izgili wasu suna masa makirci wasu suna wanda da alkur'ani ya gaya mana to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin al'umma da irin wannan ya haɗu da mushrikai da yahudu da nasara da da da, da munafikai aka tai masa zagon ƙasa har Allah ya bashi nasara to kai ka ce kana ɗauke da risalar annabi sallallahu alaihi wasallam saƙonsa amma kai kowa yana yin ka to ƙarya kake saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya firici da san zuciya annabi kawai firici san zuciya ya san gaskiya ya take ta annabi baya wannan Allah ya tsarkake masa bakinsa duk abin da zai faɗa alheri ne yasa lokacin da shawa suka ce Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kasance duk sanda annabi yake magana shi kuma yana ta rubutawa duk wata magana da annabi faɗa sai ya faɗa sai Qurayshawa suka ja shi gefe suka ce kai yanzu mutumin ka duk abin da ya faɗa sai ka rubuta wani lokaci cikin fushi yake magana wani lokaci kuma yana cikin raha da farin ciki yake magana wato in yana cikin fushi zai iya faɗar maganar da daga baya zai zawo ce ya janye ko kuma in yana cikin raha zai iya faɗar maganar daga baya ce ba saki dan me kake rubuta komai yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce na rantsi da wanda raina yake fito yake hannunsa ka rubuta komai ba abin da yake fita daga baki na sai gaskiya saboda haka Allah ya tsarkake bakinsa ba abin da yake fita a halin rida ko a halin ghadab yana cikin walwala da raha gaskiya yake faɗa haka nan in yana cikin fushi ma gaskiyar yake faɗa in huwa illa wahayi yuha abinda duk yake faɗa dangane da addini ya ce ku yi kaza san Allah ne ku yi kaza bautar Allah ne ku yi kaza akwai lada wahayi ne Allah ke bashi allamahu shadidul quwa akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake na mu'amala wanda ba lalle ne sai wahayi ya zo masa ba kamar lokacin da aka fita yakin badar lokacin da yazo zai sauka abin nan khubab ibn al-munzir suna tare yazo annabi ya ce ba a sauka anan sai ya ce ya rasulullah wannan wahayi ne aka yi maka cewa ba sauka anan ko ku a'a kai kake ganin ya kamata a zauna annabi ce a'a ni nake ganin mu sauka anan ce to ina ga ya rasulullahi mu kara gaba akwai inda ruwa yake shi dan madina ne ya san inda ruwa yake ce mu je can kusa da ruwa sai mu tsare ruwan kaga in sun zo kafirai ba su din za su sha ruwa to kuma haka aka yi sai annabi ya ce to mu je gaba to kaga nan ba wahayi ba shi yasa ya tambaye shi ya ce wannan wahayi ne ko ko a'a kai kake ganin a tsaya ne ya ce a wannan nawa ni nake ganin haka to wannan bai shafi ibada ba abinda bai shafi ibada bautar Allah sanin Allah san Allah me zaka wannan ba annabi sai ya faɗi komai sai sai wahayi allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi ne yazo koyar da shi shine malaika jibrilu saboda haka wanda ya koyar da shi ba wanda za a tare shi bane ai masa barazana yazo ya faɗa abinda ba haka aka koshi ba ba wanda ya sai tare jibrilu duk shedarun da suke sama suke sararin samaniya suna kara kaina ba su isa jibrilu yazo zai kawo wahayi ba su tsare shi ko su kwace ko su bata masa ko su ce in ya je ya faɗi abin nan daidai ya zo wucewa za su yi masa kaza da kaza da kaza ba wanda shadidul kuwa ne yana da tsananin ƙarfi saboda haka shi ya koyar da shi kaga ba maganar a ce an samu wani dungushe ko an samu wata rashin gaskiya a cikin abin da ya koyar wannan shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda haka duk abin da ya zo daga wajensa to haka yake da garanti yadda yake da garanti to haka duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sunnarsa yake da garanti duk wani abin da ba wannan ba to shaci faɗi ne boge ne damfara ce lokaci yayi za mu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi